أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه. أولا كراتنا من أولا لتاشي نتعبة القراء إن الله دزام تشافي ناقوم شاء أئلم ونن بقنا من جدا idan ba mu manta ba har yanzu muna magana game da haifuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abubuwan da suka faru a baiti na ƙarshe da muka kwana shine baitin da yake cewa wasafa bas akbaruhu fil baraya fa haka halmallahu wal haddahu haifuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akbaruhu labarinta wasafa bas sai ta watsu fil baraya a cikin halittu mana duk duniya sai zama ko ina labarin haifuwarsa ake fa ka halmallahu mai matukin jirgin ruwa sai labarin yake bayarwa wal hadda'u da mai korara kuma mana jirgin ruwa in an shiga labarin ake in ana tafiya kasa ma labarin ake yi yace gaira annal quluba fiha uyunun ba'daha ar-rashadi ya amya'u to me yasa kuma wasu za su zamto ba su imani ba yace gaira annal quluba sai dai cewa su zukata fiha uyunun suna da wasu idanuwa ba'dha sashin wasu mutanen amaya'u makafi ne an rasha da ha ga wannan shiryar laysa li hilatun bi ta'rifi a'ma kun shay'in fasad bihi al-busara'u laysa li hilatun a ba da wata dabara bi ta'rifi a'ma ta hanyar sanar da wanda yake makahu ma'ana wanda basirarsa ta ɓata wanda ba zai bi ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam laysa lihi latun ba ni da wata dabara bi ta'rifi a'ama na sanar da makaho kun hashe'in siffar abu yadda yake a hakikanin sa wanda kusabbihil busara'u an keɓanci masu hankali ne da iya ganin wannan abu duk wannan maganar da zan faɗa wani shi fa ba shi wani ma wannan yaban ma fa da ake annabi shi ko wani ma laifi ma ake masa tukun ba ma tukun maganar ma a fahimtar da shi shi yaban ma laifi ake masa tukun yasa ce laysa li hilatun ba da da wata dabara bi ta'arifi a ama da zan sanar da makaho kun hashay'in haƙiƙanin abin da kusad bihil busara'u aka keɓanci masu gani masu gani da sanin wannan abu to ya zan yi wa iza ma hadar ilahu bahiman kana du, kana min duni fahimihil azkiya'u wa iza ma hadal ilahu lokacin da Allah ya shiryar da bahiman dabba saboda haka masu bugu na gida su gyara bahiman bahiman ba din fataha ne a kanta eh wa iza ma hadal ilahu bahima lokacin da Allah ya shiryar da dabba kana al azkiya'u mutanen da suke ake ganin su masu basira ne kana sai su kasance min duni fahimihi ba su kai fahimtar wannan dabbar ba dabba man Allah shirye da ita sai ta fahimci abin da masu hankali ma ba su fahimta ba lokacin da mutane suke inkarin sa ga su raƙuma sun yi masa biyayya ga su kura su zaki duk sun yi biyayya a hajamal filu an himallahi lamma qasadat hum qasadat hadami baitihi al-ashqiya'u ahajamal filu zai baka labari kenan ahajamal filu giwa ta doge ta tsaya ta ci birki ta cije shine ahajamal filu giwa ta cije an himallahi da daga ta shiga hurumin Allah lamma lokacin da al-ashqiya'u mutanen da suke matsiyata kasadat suka yi nufin hadima baitihi rushe ɗakinsa lokacin da abrahata ya zo da giwa in ya tunkaro giwar a da ke tafiya ayi ayi ayi ayi da giwa take zuwa shine a hajamar filu giwa ta doge ta cije ta kabe ta kabe an himallahi daga ta shiga hurumin Allah lamma a lokacin da al'ashqiyau mutane fa marasa arziki kasa da suka yi nufin hadawa baiti rushe dakin Allah kaga giwa ta nan ta fi su hankali wa bi tsairin ja'al lin surati daha وهو حملا بارو بكسران وباء بكسر بكسر وباء وبطير sannan akwai tsuntsaye eh wabi dairin da tsuntsaye ja'at da suka zo li nusrati daha dan su taimaki daha wa hawa hamlun wa hawa hamlun suna dauke da wani irin tarmihin bi hijaratin min sujjir wa hawa hamlun suna dauke da wani irin garwashin wuta badu sai waɗannan kafiran badu sai suka halaka ba'u sai suka dawo badu sun halaka bil kusri da kadewa ma'ana lokacin da dai tsuntsayen nan suka suka ta jifar su tarmihin bi hijaratin min sujjid in mutum ya karanta alamtar kai fa zai ji wa bi miladihi qad faba nurun daqa an wusihi al malawal kala'u wa bi miladihi saboda haifuwar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam laqad faba nurun wa bi miladihi sab lokacin haifuwarsa ne laqad faba nurun hakika haske ya kwaranya ga duniya baka an wuske hilmala wal kala'u almala sararin duniya wal kala'u da sararin daji baka yayi kunci an wuskihi da ya iya daukan wannan hasken ma'ana haske ya zo ya cika duniya wanda sararin duniya ma yayi kaɗan ya iya ɗaukan wannan hasken hasken in yana yawa ma yayi wa duniya yawa shine wa miladihi a haihuwarsa ne kad faba nurun haske ya kwaranya ga duniya eh almala sarari na duniya wal khala'u da sararin daji mai bugun mu na gida ya gyara ba kalla'u ba kala'u wannan alhanzar a cire ta ta kan lam alif din khala'u khala'u ba kalla uba aiwa ba karfi sai a cira sai a cira maddar kai shaddar kai da take kai an wuskihi yayi kadan ya iya daukan wannan hasken fa da dufanuhu fa gadat miyahun nuyahul kursi wan naru amma hal idfa'u fa da dufanuhu wannan ma ba dufalihi ba dufanuhu nu ara rufu'a hakuri ma rufu'a dufanuhu shi ma a gyara saboda dufanuhu shine fa'ilin naka dufanuhu ruwan dufanansa, mana wannan hasken yake nufi kenan, faba ya kwaranya, fagadat miyahul kursi, miyahul kursi, ruwan nan na mutanen Farisa, fagadat sai ta kafe, wannaru, ita ma wannan wutar tasu, al'idfa'u kashewa, an maha sai ya gane ta, mana wannan ruwan ya kafe, wuta ta mutu, shi ne faba dufanuhu, ruwansa ya zuba, fagadat miyahul fursi kogunan nan ruwan nan na mutanen fursu fagada sai ta kafe idfa'u kashewa wa amma sai ya game wannan ruwan nan wutar taso wannan ru amma ha idfa'u ita wannan wutar kashewa sai ya lullube ta gama da ita sharafa shurafatu iwani kis iwani iwani kisra minhu qarrat wan shakka hazal bina'u shurafatu dogayen gini su ne shurafat, shurafatu iwanu, iwani, dogayen ginin katangun nan, shurafatu iwani, dogayen katangun nan, iwani kisra, ta katangar kisra. E, minhu, da haihuwarsa ne, karrat ta faɗi, wai shakka hazar bina'u, wannan ginin ya kikkece wara almu bi zanu ru'ya hakaha hiya haqqun wa laysa fi hamtira'u wara almu bi zanu mu bi zanu shine sarkin sarki kisra kenan sarkin da yake sarauta a wannan gurin shine mu bi zanu sarkin kisra kenan wara almu bi zanu shi wannan sarki mu bi zanu wara'a sai ya ga hakaha eh wara almu bi zanu sai mu bi zanu ya ga ru'ya wani irin mafarki hakaha da ya hakaitu ta. Hiya haƙƙun kuma abin da ya gani a mafarkin nan gaskiya ne, wale safi hamtira'u babu jayi a ciki, to kamar ka tambaya me ya gani, hajamal urbu bil irabi wa lam yamna hujuman mimna min naharati min nahari dajlata ma'u yake cewa hajamal urbu larabawa sun kutso shine abin da ya gani a mafarkin nasa su kuma a lokacin larabawa ba su ma ɗauke su wasu mutanen da za su iya zama wa duniya barazana ba saboda a lokacin duk wani ci gaba na duniya baya hannun larabawa amma sai mafarki shi mu bizanu hajamal urdu larabawa sun kuso bil irabi da dawakai irin na larabawa su ba nan bil irabi ba bil irabu ba bil irabi ba din kisra za a mata jaru ma majarun ne kuma tunda tunda akwai irab akwai ma'arifa to zai sarrafu da babu ma'arifa ne to da ba za a sarrafa shi ba da a ce ba ma'arifa ne a ce bil bi iraba amma tunda an ce bil irabi to dole za a sarrafa shi a masa kisra eh abin da ya gani hajamal urbu larabawa sun kutso bil irabi da dawakai irin na larabawa lam yamna hujuma min nahari dajlata ma'u ruwan nan na koramar dajlata wata sananniyar korama ne dajlata min nahari dajlata ma'u ma'u ruwa min nahari dajlata na koraman nan ta dajlata lam yamna'a bai hana su ba hujuma kutsowa cikin wannan kasar sai ga larabawa kan dawakai wai sun kutso cikin wannan ruwan ta kan ruwan suke bi dai tashi shi ya tara malamansa yake gaya musu cewa fa yayi wani mafarki ya ga wasu larabawa sun kutso da dawakai ta kan ruwa suka zo suka fara musu a lokacin yi wannan to duka a lokacin malamansa da bokayensa abin da suka gaya masa cewa annabin ƙarshen zamani ne za a haifa wanda zai zo ya yaƙe su ya cinye wannan garuruwan nasu su koma ƙarƙashin mulkinsa, kuma da Allah ya ƙaddara sai an hakan ta faru shi kenan sai fara cewa za mu samu lokaci za mu zo mu yaƙe su, yana za mu zo mu yaƙe su, za mu zo mu yaƙe su, za mu zo mu yaƙe su har addinin musulunci ya ƙarfin da bai isa ma ya ce zai kutsa je ya yaƙi addinin musuluncin ba. Haka dai a ƙarshe aka zo aka cinye gurin. Wa bi miladihi tanakkasat al-asnamu junnat amma saha igma'u wa bi miladihi saboda haifuwar ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam tanakkasat al-asnamu al-asnamu gumaka tanakkasat suka kikkife saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife shi duk wani gunkin da yake duniya bai kwana tsaye ba duk gumakan da suke duniya a daren da aka haifi annabi kowane gunki sai da kife gumaka wanda aka yi shi da gunkin da aka yi shi da karfe da wanda aka yi shi da dalma da wanda aka yi shi da itace da wanda aka yi shi da tagulla ko na gwal ne a daren da aka haifi ma'aiki kowane gunki sai da ya kife duk wani ne bautar gunki ya zo ya samu gunkinsa ne kif a kife ya kifa da bakinsa saboda haka duk gumakan duniya ba wanda ya kwana a tsaye ran da aka haifi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine wa bi miladihi da haifuwar annabi ne da nakkasatil asnamu gumaka suka kikkife junnat shin junnat aljanu ne suka same su duk suka kikkife an masu hal igima'u ko kuma farfadiya ne ta shafe su ko kuma ka ce junnat su waɗannan gumakan haukacewa suka yi ne suka kikkife an masu ha igima'u ko kuma farfadiya ne ta same su duk suka kikkife ka san mai farfadiya ne kif lokaci guda bai faɗi ko yasa ce junnat haukacewa suka yi ne an masu ha igima'u ko kuma farfadiya ne ta same su wannan gumakan to zai baka jawabi to abin da ke faru abin da ya sa hallafi ha da'ur rada da'ur rada maganin halaka ne halla ya sauka fiya ga wannan gumaka haihuwar annaba akai fa asa ashirka da'un eh sai wata iriyar cuta ta hadda shirka wanda shuraka'u mushrikai audat suka halaka bihi da wannan da wannan cuta ko kuma da wannan maganin wallahu ta'ala alam na tsammanin za mu iya kwana a nan gudu saboda yanayin lokaci, insha Allah.